الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu girma yau muna sha uku ga watan Jumadal akhira hijira 1446 daidai da sha hudu ga watan sha biyu miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankare birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul dukhan tun daga farkon surar allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na goma sha shida yau za mu tashi aya na sha bakwai zuwa abin da allah ya so farkon aya na sha bakwai shine faɗin Allah maɗaukakin sarki wala qad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana ya ba mu ikon faɗin abinda yake daidai kurakure kuma Allah ya kare mu kuma manta a farkon wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani akan matsayin alkur'ani mai girma da kuma sakar da shi da aka yi a cikin dare mai albarka Allah ya bayyana cewa su ne suke gargaɗi ma mutane su bi daidai su nisanci abin da Allah baya so kuma a wannan rana Allah ya bayyana muna yadda ake gudanar da al'amurra da abubuwan da suka kama da wannan to daga nan sai Allah ya zo ya kawo mana kissar annabi Musa alaihissalam da Fir'aun la'anatullahi alai in ba manta ba annabi Musa shi yana da kissa guda biyu yana da kissa tsakanin shi da banu Isra'ila kuma yana da kissa da Fir'auna kafin Allah ya halaka da shi to yanzu ci gaban kissar da ta gudana ne tsakanin Fir'auna da annabi Musa sai Allah ya ce wala qad fatanna qablahum haqiqa mun jarrabi qauma fir'auna mutanen fir'auna qablahum kafin su wa'annan da ake magana akan su waja'ahum rasulun karim su mutanen fir'aun manzo wanda yana da matsayi a gurin Allah ya zo musu shine annabi Musa alaihi salam manzo mai daraja mai karamci a gurin Allah shi aka aika shi zuwa ga suwa suwa ga mutanen annabi zuwa ga mutanen fir'aun kisa Allah ya ce wala karfatanna qablahum mun jarrabi mutanen fir'aun alfitna anan maluma sun yi sabani game da abin da ake nufi da fitina wasu malamai suka ci alfitnatu anan huwa al-gharqu fil ma'i shine nutsar da su da aka cikin ruwa kenan hakika mun halakar da fir'auna da mutanensa mun nutsar da su a cikin ruwa ina an dauki fitina a matsayin azaba da kuma kumtatawa da Allah yake bayi wanda suka kafirce musa wasu malamai suka ce abinda ake nufi da alfitnatu anan da Allah ya ce wa laqad fatanna qablahum qauma fir'aun ai اختبرناهم من جربيسو بأن أمرناهم بالتوحيد كما مؤمر تيسو دسو بألا شي كدي su daina bautar gumaka dai in mutum ya shiga wani yanayi na kafirci shi ma jarrabawa ne in ka nemi ka fito da shi sai ka gane ya fada sosai fitowan kuma sai ya zama aiki to fir'aun lokacin da annabi Musa ya zo zuwa gare shi ga abin da annabi Musa ya ce da shi an addu ilayya ibadallah ku bayar da bayan Allah ya zuwa gare ni ai utul kuli bani isra'ila ku kyale mini bani isra'ila ku bayani su kun gane ko an addu ilayya ibadallah nan wasu malamai suka ce da aka ce ku bayar da bayan Allah gare ni yana ɗaukar ma'anar banu Isra'ila da suke a hannunka ka sake su su zamo masu ‘yanci su bi ni kuma ibadallah yana iya ɗaukar duka bayan Allah waɗanda ka hana su yi imani da ni to ka bar su su yi imani da ni don akwai waɗanda suna son su yi imani tsoron uku baka ce ta sa suka ƙin imani kenan da haka ka bar bayan Allah su yi imani da ni yana ya ɗauka wannan ma'ana shi yasa masu malama suka ce an addu ilayya ibadallah ka ba yadda bayan Allah gare ni ma'ana ka sako banu Isra'ila ka daina bautar da su saboda su bayan Allah ne ba bayan ka bane kuma yana iya ɗaukar ma'anar ka bar bayan Allah da suke son su imani su yi imani saboda jin tsoron ka ne suka kafirce wasu har yanzu akwai wanda yana son ya yi imani don tsoron wani sai ya ki imani ranar da wani kirecen muka da sai ce mala assalamu alaikum sai na ce ah kana min sallama kai dai ba musulmi ba sai ce baba na na nika jiran ya mutu zan musulunta ina son musulunta tsoron shi na nika na ce ka musulunta wani ya ce wallahi ina tsoron baban shi ba zai musulunta ba menene mahallin shahid akwai wa'inda tsoron wasu yake hana musu su bi Allah Allah ka kare mu to kenan duk wanda dai aka dauka yana iya shiga kenan sai zamanto mun dauki ma'anonin nan guda biyu ga baki daya yana iya dauka bani Isra'ila kuma na iya dauka duka bayan Allah da suke son su yi imani ga Allah ka bar su su yi imani da Allah wannan shine magana da Annabi Musa ya dashi an addu ilayya ibadallah ka bayar da banu bayan Allah ya zuwa gare ni ka bar su imani da ni wa'inda kake wautarwa ka daina wautar da su inni lakum rasulun amin ni fa amintaccen manzo ne a gurin ku abinda Allah ya ce in iyar muku da shi ni ina da wannan amana ba zan ha'ince ku ba zan gaya muku abin da yake gaskiya ne wa Allah ta'alu ala Allah kakku yi ma Allah girman kai kakku yi ma Allah girman kai kakku bije al'ulu takabbur Allah ta takabbaru ala Allah kakku yi ma Allah girman kai inni atikum bi sultanin mubin domin ni na zo muku da hujja mabayyaniya wadda take nuna ni manzon Allah ne izuwa gare ku hujjar da take nuna ni an aiko ne ne a matsayin annabi zuwa gare ku annabi sai ce na zo muku da wannan hujja kenan ka ku yi min girman kai fir'auna ya gane wannan ko bai gane ba ya gane amma da yake bai da rabo sai ya zamanto ya ƙi imani da Allah sai da aka zamo daga ƙarshe Allah ya halaka da shi Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labarin kissar annabi Musa da shi wane ne da shi fir'auna na musa sai ce wa inni urtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun ni dai ina neman tsarin Allah shine urtu bi rabbi ina neman tsarin ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijin ku kun san shi fir'auna abinda baya so kenan shi bai son a gane Allah da yayi sama da ƙasa shi ai yana cewa Allah ne ko shi ko annabi Musa kullum abin da yake nuna ma bayan Allah farike ubangiji na shine Allah na hakika ga fir'auna ba sai ce ubangiji na kuma ubangijin ku kai ma fir'auna hadda kai Allah na Allah ka ne shi ko fir'auna bai son wannan to sai annabi Musa ce ina roƙon Allah ubangiji na ya tsare ni kuma ubangijin ku an tarjumun kada ku jefe ni kar ku jefe ni Allah ya kare ni kada in samu jifa a gurin ku malamai suka ce jifa yana iya zama hissan yana iya zama ma'ana yanka ce hissan kafir auna ya yi min hukunci na jifa har in mutu kusa yana daga cikin takadarcin fir'auna ya fahimci nau'in uquba mafi muni shine uquba ta kashe mutum hanyar jifa shi yasa a fahimta na ni a bincike na ni ban ga wani kisa mai wulakanci wanda yake da muni irin a ce za a kashe mutum ta hanyar jifa ban ga irin shi na fahimci wannan ne ta hanyar hukuncin da Allah ya yanke ma mazinaci in ya taɓa yin aure wanda ya taɓa yin aure in ya yi zina a kashe shi ta hanyar jefa shi ko mutum ɗan adam inda ya jefe shi na za a yi walaƙancin duniya ya haɗu da shi inda ɗan adam yana da taurari abin da yake kashe mutum ya san kanshi za ka ɗauki sanda kai ta kashi kai ta kashi haka kaji kuma sai ya ga wannan da kake kashi bai mutu ba yana nan to fir'auna da yake ta kadari ne yana iya ce ai ta jifin shi har ya mutu kaga ko ai mugun hukunci ne ko to kenan ya zama hissan sannan ma'anan yana iya ɗaukar ma'anan kar ku jefe ne da kazafi kar ku yi min kazafi kar ku zage ni kar ku jefe ne da zage kar ku jefe ne da maganganu na banza kenan ya ɗauki wannan sai ya zama to ma'anan kenan an fahimci hausa kenan wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare ni kuma ubangijin ku ya tsare ni daga jifa daga gurin ku ko dai jifa ta dutse ko kuma jifa ta baki don za a mun tambaya anan cikin biyun nan inda za a rinjayar da ɗayan magana wacce ce za a ji rinjayar ana nufin jifa da duce ne a nan ko kuma jifa da zagi da magana ta banza ita za a rinjayar ko wannan shi ne abinda ibn atiyya ya rinjayar ya ce nan ana nufi a rajimu bil hijara jifa ta duce saboda mi shi ma dalilin da ya sa ya rinjayar da wannan jifa ta duce ya ce domin jifa ta zagi kada hasara ya riga ya faru Fir'auna ya riga ya zagi Musa in haula'i la shirdimatun qalilun ya sha zagi ce kai wa'anga mutane ɗan tsiraru ɗan kaɗan waɗanda su ba kowa ba kun fahimci Hausa wannan wulakantacce da ko magana bai iya ba kenan Ibn Atiyya ya ce Annabi Musa dama ya riga ya saba da shan zagi a gurin Fir'auna to yanzu abin da ya zagi shi yake neman Allah ya tsare shi da shi don yanzu mutum ya zage ka da sauki da ashe ya zo yana dukanka Allah subhanahu wata'ala sai ya karbi addu'a wane ne ya ɗauki addu'ar da annabi Musa ya yi sai ya tsare shi daga sharrin fir'auna fada rabbahu sai shi annabi Musa ya roƙi ubangijinsa a haka ne fa'in lam tu'minu li ko in ba ku gasgata ne ba in ba ku imani da abin da zo da shi ba fa ta zilun to ku kaurace min kakku taɓa ni in dai ba ku imani da gaskiyar da ni zo da ita kakku karyata ni fada rabbahu sai annabi musa ya roƙi ubangijinsa ya ce an na haƙula'i wa lalle wa'innan mutane ƙaunin mujrimun mutane ne kafirai mujrimai sun cancanta a yi musu azaba sai aka musu azaba malamai suka ce abin tambaya annabi musa ya nemi allah ya tsere shi daga sharrin fir'auna to kuma mi annabi buƙatar ya ce wa'annan mutane a yi musu azaba saboda allah ya bayyana mai cewa ba za su yi imani ba shi yasa da ba wannan lokaci sai ya roki allah wa qala musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya allah ka bayar fir'auna dukiya da mutanensa da abin kawa a wannan duniya don su ɓace ta hanyar farkinka sai ya roƙi Allah maɗaukin sarki ya halakar da fir'auna sai Allah ya kuma karɓi wannan addu'a Allah ya halakar da shi kamar yadda annabi Nuhu alaihi lokacin da Allah ya bayyana mai da cewa mutanen da suka yi imani da kai ba su ne za su yi imani to lokacin nan sai ya roƙi Allah subhanahu wataala ya halakar da su inda ba su da saura innaka in tazarhum yudillu ibadaka kun gane ko ko kafar su za su batar da bayanka ne don haka babu bukatar sauna a duniya su rayu kina annabawa Allah yana tsin kayar da su wani abu sai su yi aiki da abin da Allah tsin kayar da su idan ba ka hada dalilin duka ba sai ka yi tunanin to me yasa suke kaza akwai dalili in lam tu'minu li in ba ku yi imani da ni ba fa ataziluni ku kaurace mini mana ku nisance ni kakku yi min azaba kakku cutar da ni fa da'a rabbahu sai ya roƙi ubangijinsa anna haula yace lalle wa'annan mutane qaumun mujrimun mutane ne kafirai yanzu Allah ya karba masa sai Allah ya ce da shi fa asri bi ibadi laylan kai tafiyan dare da bayina ka dauke su cikin dare ku yi tafiya Allah ne ko fa asri bi ibadi laylan kai tafiya da bayina a cikin dare amma dai ka sani innakum muttaba'un za'abiku ina da tambaya me yasa aka ce annabi Musa ya dauki mutanansa da dare su yi tafiya ba ce ita da rana ba da tafiyan dare da tafiyan rana wanne ne ya fi sauƙi wanne ne za a ga kowa wanne ne za a gane kowa to me yasa aka ce su da dare da akwai mi? tom da rana ma akwai sirri duka motsa mun motsa haka ne shirin fir'auna ai ka san yan iska ba su kwana da dare ba su suna yawo in gwarin gidan ce shi sirri yanzu garin ga yan iska ma ba su cika hituwa da rana su yi abin ba da yar an hituwa a kun gane misali kenan malamai suka ce inda Allah ya ce su ta in Allah yana so sai yana iya ce da rana yana iya ce da dare amma malamai suka ce saboda hikima guda biyu na ɗaya jiki baya buƙatar zahi sosai saboda su samu sauni su samu sauƙi sai su ake su na biyu matafiya sun sani a da an fi yawan tahiyyar kun san komai dalili saboda su dabbobi ƙwarin dashi da rana sun fi hatsari bale yau ga tahiyya tahiyyar jama'a ta zahi in an tahiyyar da rana kwarin daji sun iya ta kawo musu hari ƙarshen ta kafin a kai gurin an kwari sun ci mutane da yawa amma in dare yayi wannan musiba da babu ita wanda duka dai fahimtar malamai ne na tafsiri kun fahimci Hausa kenan akwai hikima ta tafiyan dare shi sa in ka duba fatake sun yi tafiya da dare hikima shine akwai aminci daga kwarin daji akwai kuma sannan akwai aminci daga abin da yake mai zahiri dukkan shi sa sai ana ce to ku da dare amma dai ku sani innakum muttaba'una sahabikum wa turkil bahr rahwan kabar Allah ya ce da annabi Musa ko wa turkil bahr rahwan kabar teku ya tsaya a tsaye wuri guda wa turkil bahr rahwan kabar teku ya tsaya a yadda yake innahum jundun mukraqun su mutane ne wa'inda za a nitsar da su kenan rahon bi ma'ana sakinan me ka wannan magana kalla jama'a za mu ciro wani sirri anan lokacin da annabi Musa Allah ya ce da shi ya buga ruwa da sandarsa da ya buga sai ta fita rabu biyu sai sun ka shiga yanzu bayan sun wuce ya tabbatar da mutane ne sun wuce ga fir'auna nan ya kawo yanzu ga kuma hanya in fir'auna ya shigo ya tsallako za su iya cutar su ko ba za su iya cutar da su ba kina a tunani na hankali da hanyar ta rufe da abar ta bude wani ne ya fi a rufe ko annabi musa sai ya ɗauki sanda zai buga don ta ƙara gamewa sai ala ce a bar ta haka nan bai sani bai san me za a yi ba har saura sakon biyu aka shi fir'auna musa bai san nasara ta zo kun gane misali yanzu sai Allah ya ce watrukil bar rahwan ka bar da kunnan ana yadda yake nan kyale shi ka sa abin da ya samu ka ce ka bar su haka baka sani ba innahum yundun mukrahun mutane ne da za a datsar da su sannan na kadai annabi Musa ya san me Allah yake nufi dan haka in Allah zai baka nasara akan makiyinka sai an zo gaba ta ƙarshe baka san me Allah ka nuni ba sai Musa da ya samu natsuwa shige yanzu a ya zaɓe shari'auna kuma ya shigo sai Allah ce to yanzu a game shi yanzu Musa ya san fir'auna ba zai sha ba amma har yanzu mu'minin da suka yi imani da Musa ba su gane me ake jira hankalin su bai kwanta ba fa sai da teku ta gami suka ce ashe da Allah ya bar teku a buɗe ga abin da ake son a yi na ga kai mu'mini kana ya shiga wata jarrabawa saura sakon guda ga ta matsala sai ka kasa hakuri sai Allah ya barka ciki idan baka sani ba so da yawa kuna kyama abu ba kusan shine alheri a gare ku kuma shi makiyi sadda ya kai ya ga samu dama da zai yi wuf saman ka sai ya yi wuf sai shi iske ramina sai ya wuce shi kenan daga kakku ɗauka abun nan da makiya ke ma musulunci Allah bai sani ba wallahi Allah ya sani kuma wallahi kakku aza ya kyale su ne wallahi ta lalala yake musu kuma wallahi sai Allah ya kama su ba da kun ga kwale-kwale da ake ma musulmai ba wala Allah yana sani ta lala yake musu wala za ka ji an daina jin labarinsu abu guda dai mu yi imanin kwarai mu yi musuluncin kwarai Allah zai taimake mu shi sa Allah ce wallahu ya alamu antum la ta'lamun ko ba haka bane Allah shine ya sani ko dai mutane ba ku san me yake faruwa ina ma muke kun ga kam talaku min jannatin wa uyun Allah madaukin sarki yace ai sun bar gonakai da yawa wa uyun da kuma idanuwar ruwa malamai suka ce uyun anan ana nufin harshen teku wanda ya shiga cikin gari kasan duk garin da yake akwai teku ko kuma mafi yawancin garuruwa a daini inda na sani za ka ga garin da yake kusan teku to sai ka ga harshen ruwa yana ratsa garin akwai tsibiri tsibiri tsibiri tsibiri tsibiri tsibiri wannan tsibiri tsibiri kuma ba su da wahalar tsallakawa guri ne yadda yake da natsuwa da daɗin zama bana ya ce ai sun bar gonaki da yawa sannan sun bar wurare waɗanda ruwa ke kai musu cikin sauƙi Allah ce sun tai sun bar su nan kam ba istifamiya ba ce khawariya ce labari ake wasu ai sun bar wa'annan abubuwa sannan wazuru'in kuma sun bar a bayansu nau'i nau'i na shuke-shuke wa makamin karim da matsayi mai daraja ko kuma wa makamin karim da majalisi mai kyau na zama wurin zama na kwarai shine makamin karim wurin zama mai kyau sun tai sun bar shi saboda lokacin da an ka taho ma'aikatan kowa ya baro bironsa ka baro gidanka ka baro gadonka ka to kana sai mun ga yadda zamu yi da wa'ince ne amma baka koma ba isa Allah ce wa'incan abin da ka baro ka tai ka bar su wannan shine ke nuna ma haƙiƙanin yadda alkiyama za ta tsaya ai mun zala ce in alkiyama za ta tsaya wasu sun to kasuwa wani ya baro gidansa wani ya zo yana ciniki nawa ka sai nawa ka saya nawa ka sai da mun sai aje wut kiyama ta tsaya don haka na tai musu fir'auna suna ganin yanzu muna dawowa ashe ba a dawo Allah ya ce wa na'amatin haka ne ko da daɗin rayuwa ni'ima kanu fiha fakihina wa'inda suka kasance suna jin daɗi a cikin ta ai tana'amu suna jin daɗi sai an ga ce wa na'amatin haka ne ko da ni'ima na'ama daban ni'ima daban an ka ce na'ama ai ladzatul hayat daɗi na rayuwa daɗi na rayuwa shankci ni'ima shi kuma mujadadun ni'ima mana ni'imatu a ammu minan na'ama in an ka ce ni'ima har wani abu wanda alheri ne gare ka baka sani ba don ni'ima ce gare ka amma an ka ce na'ama to tsantsar daɗin rayuwa babu wani abu wanda yake bata ma da rai ginin sun fir'auna da mutanensa hadda duk abin da suke so na daɗi duk sun tai sun bar shi lafiyar da jagora duniya wata wace wala duniya ba komai wace wanzala ya ce mali wale duniya wa ma alifin duniya illa karaki bin istazallafi shajaratin sun maraha wa tarka ya ce ni yadda na ɗauki duniya ba kamar kana tafiya ne kan gaji ka dan tsaya ga inuwa ka dan huta kai gaba haka nan da duki duniya amma yanzu za ka ga an ɗauko zan gyara nan in ni nan kaga in ka samu ko gida kaza ka gina ka sa haya wai mutum ya kai shekara tamanin wai yanzu yake tunanin bare shi shirya kayayyakin rayuwa wala shirya masu don girma Allah duk wanda ya sa'a ya kai shekara hamsin an yi mai sa'a an yi mai uzuri kamata ya yi kai zama ba tunaninka duniya ba tunaninka lahira ne amma mafi yawanci zai ga mutum ya kai wasu shekaru amma wannan lokaci wai yake shirya ma duniya na za ka layi lahira ita ce matabbata ma duniya ba Allah yake cewa kadhalika wa awrathnaha qauman akharin kamar haka ne muka gadar da wannan ni'ima ga wasu mutane daban shine wa kadhalika awrathnaha bani isra'il haka muka gadar da ita ga bani isra'ila muka ba bani isra'ila wannan ni'ima shikenan suka mallake ta abin da yasa aka ambace shi da al'ithu anan saboda ba su yi wani wahala ba kawai sun zo sun bi kamar yadda za ka mutu ka bar dukiya 'ya'yanka ba san wahala da kai ka tara ba sai kaga sun hau ka san babu dukiya mai daɗin ci irin ta gado babu aishe sa aljanna ma gadon ta za a ba mu don mu more ta da kyau dukiyan gado ba a tausayinta to shi na san wahala da kai ka kana nan mako mako mako mako ko sai ka ba ka yi wuf sai ta dauke ka yara su hausu ta harkar su mun je rabon gadon wani cikin gidaje fa etajin ne na nan cikin niyami yan ka ce kai wani an baka etaji na unguwa kaza wani an baka etaji sai ce shi bai su bai su to kai wani kana son shi ni ma mi zan yi da shi ban su la ilaha illallah abin da muke ta wahala akai kenan fa yanzu kai kana tuwa ma ka samu dai ko dan dai san naka shige ko to shi wani etaji ake washe ce wai bai so me yasa ai to yasa yadda an kai an ka tara shi to yanzu misali wannan inda za a ce an bashi shi in ka zo ka ce ka sai miliyan goma shi miliyan nan goma ta yi mai wannan etaji na miliyan ɗari to shi ya san yadda an kai aka gina shi naka wallahi mu nemi lahira kan mu yi wasa don hanyar da za su kyamu lahira mu neme ta duniya ba ta da wani garanti ce sa Allah ya ce fama ba ka ta'arihi musamman wal ard sama da ƙasa ba su yi kuka saboda an halakar da fir'auna da mutanensa ba ba ma kanu munzarina kuma ba a jinkirta musu ba gane ko ce sa wasu maluma suka ce a cikin wannan ayar akwai idmari da Allah yake cewa fama ba ka ta'arihi musamman ai وما بكت عليهم أهل السماء وأهل الأرض halittu da suke sama mala'iku da sauransu da an ka halaka da fir'auna ba su yi kuka dan fir'auna ya rasa nan ce ba haka ma halittu da suke bayan ƙasa da suka ji labarin an halakar da fir'auna ba su yi kuka ba an gane ko yanzu ba ga muna samun labari ba su sun ka tai wasu malamai suka ce haka takadirin aya yake fama bakat alaihim as-sama wal ard ay ahlus sama wa ahlul ard wasu malamai suka ce a ai da Allah madaukin sarki yace fama bakat alaihim as-sama wal ard ba a nuhin ahlus sama ana nuhin sama kanta hakikatan ba ta yi kuka saboda su ba saboda me ita sama tana da nau'i uku na kuka wanda take yi wani lokaci wasu ka ce tana yin kuka kan haiwan kamar kuka na dabbobi haka sama take yi sannan daga cikin nau'in kukanta tana yin ja sai ka kalli sama kaga ta yi jawur wasu malamai suka ce kuka take yi saboda wani dalili sannan wasu ka ce tana hidda wata alama a samanta ta canza tana nuna damuwa da bakin ciki amma malamai suka ce magana na farko wanda yake azhar wanda yake bayyana sama kuka take yi na hakika wanda ya dace da ita kun gane ko don Allah subhanahu wataala ya ce wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani halitta face yana yin tasbihi da godewa ubangijinsa sai dai ku ba ku fahimtar irin yadda yake yin tasbihi kenan sama tana yin kuka na hakika ƙasa ma tana yin kuka na hakika amma ya kukan sama da ƙasa yake mu mutane ba ma ganewa ba mu sani ba an babci hausa idan kurma ya hasala ya aza kuka ya za ka gane kuka yake yi shinga tambaya kare kana iya bambanta kukan shi na nishadi da kuka ne na damuwa kare kare ne kaga yana kuka to an bata mai rai ne yake kuka ko ya gada ba na yake an gane tambaya na kare an dai gane kare ko yana kuka ko baya kuka me yake sa shi kuka nishadi ke sa shi kuka ko kun bacin rai kana ganewa kana iya gane na bacin rai ne kana gane na nishadi ne ba ka gane sai shi na ga kukan sama ba ka ganewa ba ka iya fahimtar da yadda take yi amma dai hakika ne tana yi malaman da suka ce kuka tana sama tana kuka na hakika sun kafa hujja da wannan hadisi na Anas dan Malik da manzala yake cewa ma min muslimin illa walahu babani babun yas'adu fihi amaluhu wa babun yanzilu minhu rizquhu babu wani mutum musulmi a duniya face a sama yana da kofa biyu kofan da aikin sa yake yin sama da kofan da arzikin shi yake sabkowa fa idza mata bakaya alai idan mutum ya mutu wayannan kohohi sai su yi masa kuka wanda ya dace da su haka manzo Allah ya faɗa sun matala qawluhu sai manzo Allah ya karanta faɗa Allah madaukakin sarki fama bakat alaihim sama wal ard fama kanu munzarin sama da ƙasa ba su yi kuka dan mutuwar fir'auna da mutanensa ba kuma ba a jinkirta musu ba wannan wal ilmu inda Allah shine abinda muke akan shi wannan shine ra'ayin Imam Qurtubi Allah madaukakin sarki ya ƙara rahama a gare shi. Kun gane ko? Fama baka ta alaihi musama wal ard sammai da kasai ba su yi kuka nan halakar da su ba wa ma kanu munzarina kuma ba su kasance an jinkirta musu ba sadda Allah ya niye musu azaba. Walaqad najjayna bani Isra'ila min al'adab al-muhin. Hakika mun kubutar da bani Isra'ila daga azaba na wulakanci min fir'auna daga shi fir'auna innahu kana aliyan min almusrifin domin shi ya kasance mustakbiran mai girman kai ne min almusrifin yana daga cikin mabarnata wayanda suke wuce haddi wajen banna wala qad najjayna bani isra'il haqiqa mun kubutar da bani isra'il daga wa min min al'azab almuhin daga azaba na wulakanci kasan akwai wani abu da in amma yana da sauƙi a zo gidanka matakka na zaune a ɗauki ɗanka a yanka shi kana gani ka yi magana a yi magula da ta yi a barka ko lagancin da kai wannan a zo gidanka kana zaune matarka a yi mata abin da ake son a yi kana kallo a ta kuma a ƙyale ka a taka ka a tofa mamiyo babu halin kai magana haka aka yi zama ba amma yau masu yin wannan suna ina waye maganinsu yau ne wani mai jan kunne zai gagara Allah babu shi wallahi duk wani abu da mutum yake ganin ya shirya wallahi Allah ya fi shi shiri Allah yana da abin da zai maganin shi ku dai ku yi musulunci na gaskiya ku cire zalunci a cikin musuluncinku Allah zai taimake ku Allah ya taimaka mu wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin hakika mun zabe su akan wani ilimi daga gurin mu mun ba su wani ilimi al alamin akan mutanen zamanin su ai alami zamanihim Allah ya ba su ya fifita su akan mutanen zamanin su malamai suka ce da kasarati anbiya'ihim domin sun fi kowa yawan annabawa kenan suna da ilimi daban-daban an saukar ma wannan annabi da littafi yana kunshe da ilimi an saukar da ma annabi kaza da littafi yana dauke da ilimi kaga Allah ya zabe su ya ba su ilmoma da dama akan al'ummomin zamanin su wa atainahum min al-ayati mun ba su daga ayoyin mu ma fihi bala'un mubin abinda a cikin sa akwai bai akwai jarrabawa mabayyaniya ma fihi bala'un mubin wanda irin ayoyi ne Allah ya ba su mun ba su alman mun ba su asalwa mun sauko musu abinci daga sama sun ci sun tabbatar daga sama yake mun kashe mu- sun kashe mutum mun tayar da shi a gabansu sun gani aya ne mabayyaniya da ya kamata su ƙara yin imani ka su kafirce muna race duka mun yi musu wannan cikin wannan ba wanda ya taba ganin gawa ta tashi ko akwai Hmm? cikin wannan babu ɗan gatar da ya ce shi fa in ba a ɗauke mai lalura zuwa kasuwa ba ba zai yi sallah ba ai sai duka wata cikin ɗaki wallahi gaba ga wani amma kaga su suna fa cikin ɗimowa ne laihina su kai aka hada musu kai a gari amma da aka suke ce na musa ka ka horoka mana allah shi sauko mana da abinci daga sama an ka ce an karɓa abinci ana sauko muku su daga sama nan ba aya ba ce aya ce amma duk da haka za a ga sun zo sun ta allah sun zo sun kafirce wa allah subhanahu wataala shi yasa allah ya ce wa atainahu min al-ayati mun ba su daga cikin ayoyi ma fihi bala'un mubin abinda a cikin sa akwai jarraba mabayyaniya an gane misalin da na kawo Allah ya samu dace Allah ce inna haula lalle wa'annan mutane suwa mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wa'annan larabawa qurayshawa mutanen manzon Allah la yaquluna suna cewa in hiya illa mautatuna alula ai rayuwar duniya ba komi bace ko kuma ita mutuwa da za mu yi ba kowace irin mutuwa ba sai dai mutuwa wannan da za mu yi ta farko wa ma na hannu bi mun shari na ba za a tashe mu ba mana in mun mutu a nan duniya babu wani tashi ba wani tashi a rikiyama in bi ma'ana ma ai ma hiya ita rayuwar ba komi bane ko kuma ita mutuwan kanta ba komi bane illal illa mautatun al'ula sai dai mutuwan nan da za mu yi ta farko in mun yi ta to babu saura wa ma na hannu bi mun shari na ba za a tashe mu ba fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin yanzu manzo Allah suke gaya ma da sahabbansa kai ku zo muna da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya in dai ku masu gaskiya ne in an mutu za a tashi ba kun ce za a tashi ba za a tashi ko to su wani da sun kamar ku tashe su mu gani in ba ku tashe su ba to ƙarya ne Allah ya ce ahum khairun shin su wa'annan mushrikai wayanda ke karyata ka sun fi alkhairi ne am qaumu tubba ko kuma qaumu tubba ko su suka yi qaumu tubba an gane ku walladina min qablihim dawla suka wuce gabanin su kamar su adawa da samudawa halaknahum ay mu halakar da su innahum kanu mujrimin sun kasance mutane ne mujrimai ku ribi wannan aya ahum khairun am qawmu tubba ko ko mutanen tubba wallazina min qablihim dole suke gabanin su kinan wannan yana nuna muna su qawmu tubba suna gaban quraishawa a zamani su kuma qawmu tubba a gabanin su akwai wasu al'ummomi da an halaka kafin su kun bani misali in an ka ce tubba kamar ana amfani da shi ne akan kowane sarki wanda ya jagoranci himyara himyara yankin yaman ne kusa da saudiya suna da ta sarauta da sarkin da ya jagoranci wannan sai a ce da shi tubba kun gane ko kamar fir'auna mutumin da ya zama sarki a misira kamar kisra wanda yake saman kujerar mulki ta rum da abin da ya kama da wannan malamai suka ce ana nan ana nufin tubba al'ausat akwai wani tubba da aka yi zamani a zamanin shi mutanensu suka kafirce ba su imani ba Allah halakar da su wasu malaman tafsiri suke cewa tsakanin shi da zamanin manzo Allah ya kai tsawon shekara 700 an fahimci hausa ba su imani ba Allah maɗokin sarki ya halakar da su me yasa shi wannan tubba aka buga misali da shi malamai suka ce don mai hankali ya hankalta shi ya daɗe saman kujerar mulki ya kai kusan shekara 326 yana mulki kenan ku da bakwaci shekara 60-70 kun kai wayan daga shekara 300 ne ba su mutu ba to wayan da ma ga shekara 300 da wani abu da suka gabi mun halaka da su bale ku da bakwaci shekara 60-70 ma na wai koda ma mun bar ku kuna kahirci ba mu gaugauta muku azaba ba ina za ku je ku da ba ku shekara ɗari ga wanda sun yi ɗaruruwa kuma sun tahi ba dai ku an gane misali yanzu mutum shi zo shina shina maganar cewa ai shi kaza kaza kaza ne abinda duk ya mallaka bai wuce guzuri na shekara 80 ba kai kuma kakanka ya mallaki guzuru na shekara 200 300 amma guzurin nashi ya kare lokacin da wanga yazo yana cewa ai shi yana da guzuri na shekara 80 sai ka kalle shi ka ce hawa wani kowa na ma da ya shekara kaza yau abin ya kare ba ne kai kenan ku kun kafi waɗancan da sun kafi ku daɗe kun gane hikimar buga misalin Allah madaukin sarki ya mana jagora shi yasa Ka'abul Ahbar a cikin wannan aya yake cewa kamar Allah yana muna ishara da shi mutanen su ne wanda suka kafirce inda an ka ce am qauma tubba ko mutanen wannan tubba sun yi su alhidin da suka kafirce sun kafirce Allah ya ce ahlaknahum mun halakar da su والذين من قبلهم لو سكو شغبانين كمو عاداوا da samudawa ahlaknahum muhallakat da su innahum kanu mujrimin sun kasance mujrimai kafirai waɗanda suke kafirce wa Allah wama khalaqna as-samawati wal arda Allah ce ba mu halicci sammai da kasai ba wama bainahuma da halittun da suke tsakanin sammai da kasai la'ibina dan wasa ba kun gane ko mana ba mu yi halittar su don ya zamo abu ne na wasa ba a mun yi su ne su zamo ayoyi ga mutanen duniya ka kalli samai da kasai a halittar su akwai aya ka kalli halittun da suke cikin samai akwai aya ka kalli ta halittun da suke bayan ƙasa akwai aya ba abin wasa bane kawai ka ɗauki sauro ka kalla kawai ka san allan da ya sauro shi kadai a ce duk duniya da Allah ya mutane ba aiko bi ba sauro kadai akai in ka kalla kadai ka san wanda ya sauran nan ya cancanta a bauta masa kaga dai bakin sauro bai da ƙarfi cinan sauro ba su da ƙarfi amma in ka kwanta ɗagura sai ana bacci bai ma cije ka ba kawai zina zi ka kama ka ya sai haɗe ba ko ba haka ba ne namaru lokacin da Allah ta shi halakar da shi me ce ma annabi Ibrahim ka ce man ubangijinka in ya shirya ya zo mu kara ni da shi in ya shirya ya zo mu kara haka ya ce annabi Ibrahim ya zo ya ce ma annabi Ibrahim ina ina sojojin ubangijinka sai dariya yana dariya ce kaga sojoji na jiya ban kuna kwana dare ina shirya sojoji sai annabi ibrahim ya ce a sai zoji Allah suna zuwa ina suke sai aka ga sauro ya taho zu da ya zai sai ya shige mai cikin karahanci ya shige ta kunne lokacin zojin kowa sauro ya ɗaya mai ya shige mai cikin hanci da kunnuwa da saura kowa sai ta yana ta kakawa kowa aje makami cikin an gama yaƙi an gama yaƙi ku duba ku gani mutum ba ba komai kake ba ga Allah kenan ba abin da Allah ya yana abubuwa ma khalaqnahu ma illa bil haqq mun mahalicci sammai da kasai ba sai dai da gaskiya da kuma hikima lakin na aktharuhum la yashku la ya'lamun sai dai yawa daga cikin mutane ba sa sanin wannan nan annas ana nufin mushrikun mafi yawancin mushrikai ba sa sanin wannan lakin na aktharuhum la ya'lamun da yawa ba sa sanin haka inna yawmal fasl lalle ranar rarrabe ƙarya da gaskiya shine ranar alkiyama miqatuhum mana iyakantaccen lokaci ne miqat mana an iyakance lokacin da zai faru shine gurin da za su haɗu su halittu ajma'in gabaki daya kenan ranar alkiyama shine gurin tsayawan mutane gabaki daya za a haɗu inna yawmal fasli lalle yawmal qiyama alladhi eh aka ne ko inna yawmal fasli lalle ranar tashi alqiyama miqatuhum shine wurin tsayuwar mutane gabaki daya wasu ka ce miqat bi ma'ana mi'at ay alqawari ne da Allah ya dan taro halittu ajma'in baki daya yawma la yughni maulan an maulan shay'an ranar da wani makusanci ba zai amfanar da wani makusancinsa da wani abu ba walahum yunsalun sannan kuma ba a cetonsu daga azabar Allah mana duk wanda bai bi Allah ba to ba a iya hana shi azaban Allah ya kai gare shi yawma la yughni maulan an maulan shi'an ranar da wani makusanci maula nan bi ma'ana qarib makusancin ka duk yadda kusancin ku yake ranar kiyama babu abin da zai amfana mu shine yawma la yughni maulan an maulan shay'a ko ranar da wani makusanci ba zai amfanar da wani makusancinsa da wani abu ba wala hum yunsarun kuma su kafirai ba za a iya ceton su daga azaban Allah ba ba wanda zai iya hana su daga azaban Allah illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya mai rahama daga cikin mutane shi kan Allah madaukin sarki zai sa aikin shi na alheri ya rinja aikin sa na sharri ya zamanto ya ciri wa zaman shi na duniya kun gane ko innahu huwal azizur rahim domin Allah shi ne magwayi kuma mai jin kai gabayensa ku duba ku ga ayan nan akwai ban tsoro a cikinsa yau malayu ni maulan an maulan shai'a ranar da wani makusanci ba zai amfani da wani makusanci shi ba nan duniya ka kana kata kata kata ƴaƴana kata kata matana kata kata dangina in mutu in yi musu kaza wala ranar kiyama ba wani zai amfana da kai da wani abu shi faɗa in haka ma amfano da shi nan duniya ne in ya yi aikin alheri ya yi ma sadaka ya yi maka addu'a to shi ne ribarka amma ka samu ɗaya iskan ɗa da ka mutu ma ya manta da kai to duk wahala da kai da shi ta banza ce ba wani abin da tsina na da an ta yi lahira ba wata alfama a kowa tashi ta ishi shi shi yasa ko cikin yaya da ake magana yaya na gari aka yi magana ko ba haka bane amma dan banzawa ya magana sa bai da wani wani Allah ka ba ma yana gani na'am yana iya yi suna raye yana iya yi in su mutu ma yana iya yi kana yi musu addu'a ba sai sun mutu ba kun san tambayin na shi yana da muhimmanci wani yana ɗauka sai in uba ya mutu ne za a yi mai sadaka ko za a yi mai addu'a a'a yadda kasan kana buƙatar addu'ar mahaifinka kana raye shi ma yana raye haka shi ma sadda yake raye yana bukata addu'anka ka rinka yi masa addu'a ka rinka yi mai sadaka ka rinka ziyara inda yake ziyara ka rinka girmama wanda yake girmamawa da duk abin da ya kama da wannan insha Allah na'am shi kenan to Allah ya samu dace Allah madaukin sarki ya ce illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya ma rahama daga cikin mutane shi kan zai ribantu da aikin da ya nagari innahu huwal azizur rahim domin shi Allah mabuwayi ne ko mai jin kai gabayinsa inna shajarataz zaqqum lalle bishiyan nan ta azzaqqum shi tace wanda Allah ya fitar da ita a cikin wutar jahannam kun gane ko shajarataz zaqqum ko kurwa cikin alqur'ani kaf tun daga bakar hannas ne na kaje an ce shajara ta'un ɗin da take ƙarewa a ƙarƙashin shajara, a shajara, mu'annata ce ko muzakkara ce. Bishiya, itanya sunan namiji gare ko sunan mace. Eh? Sunan mace in ya ƙare da ta, yana ƙariya da ta buɗaɗɗa ne ko ta ɗaurarra. Buɗaɗɗa mafi yawanci ko? ko ɗaurarra wani lokaci kana ya ce aishatu fatimatu ko ba haka wani kana ya ce bintun yana ya ƙare amma in an ka zo a cikin ƙurani a shajaratu duka haka yake yana ƙarewa da ta ɗaurarra ne in ban da wannan ta da take a cikin shajarta zakku ita ɗai ta zo a buɗe a cikin alƙur'ani inna shajarata zaqqum kidan ka tashi karantawa inna shajarat in tsayawa za ka yi inna shajara saura haka kake tsaya da ha amma ban da wagga dan ba irin sauran bishiyoyi ba ce kun ga misali ku Allah ka kare mu inna shajarata zaqqum lalle bishiyar nan ta zaqqum a'amul afim abincin masu sabon Allah ne طعام الأثم أي طعام طعام ذي الإثم العظيم wanda ke da babban zunubi shi yake cin wannan bishiya shine ta'amul athim abincin masu manyan zunubi ne kan muhli haka ne ko yagni fil butun ma'ana su ƴaƴan wannan bishiya in ka ce su kalmuhul kamar narkakken mai ne ko a ce narkakken dalma yagli fil butun yana tafarfasa a cikin ciki in mutum ya sha wanda ya kafirce in ruwan sun ka shiga zaka suna tafarfasa cikin cikin mutum suna tafarfasa suna tsinka hanji suna tsinka zuciya ka gani hamim kamar tafarfasa ruwan zahi hamim kun san akwai ma'ul har ko ba haka bane akwai kuma alhamim ruwa wanda ya kai makura wajen zafi shine hamim ka san ruwa in yadda fasa yahi wuta illa mun gane misali idan wuta ta kona ka takan tsaya kusa amma ruwan da ya tabarfasa in ya shiga duka naman can ƙasa sai ya kona shi sai ya lalata shi shi yasa Allah ya ce irin wannan ruwa shine abun shan ƴan wuta tala mutum wani riba ya ce kuma kai kokarin ka ce wani wai dan wuta ne kai ma wace riba ka ce kana mutum fatan ya zama irin wannan rayuwa ba a fata kinan wanda an musulmi ai fata Allah karbi musuluncin shi in ya fandare ne ai fata Allah ya dawo da shi in ya kauce ma aqida sahihiya ne ai fatan Allah ya sa ya fahimci aqida sahihiya ya dawo in ma bai shigo musuluncin ba ai fata ya shigo musulunci amma da ka zo ka hawo minbari suwana kafirai ne suwana yan wuta ne to wani riba kace aqida ahlus sunna akwai manhaji wanda duk ya saba musu ya haita manhaji ba ma ikirarin shi akan yana kan musulunci na daidai amma kuma muna masa fatan Allah ya sa ya gane daidai ya dawo ko haka bane kai da kake ganin kana kan daidai to ka hada da addu'a Allah ya barka akan daidai Allah ya karbi ranka kana kan daidai dan ka samu ka cika da daidai Allah ya karbi daidanka Allah kai mu cika da imani Allah madaukin sarki ya ce ka galil hamim kamar tafarfasar ruwan zafi ne wanda ya kai makwara wajen zafi sai Allah ce da mala'iku khuduhu ku kama shi gane ko fa'tiluhu ku jayo shi ay fajarruhu ku jashi ila sawa'il jahim ku kai can tsakiyar wata jahannama ku tai da shi ku je da shi tsakiyar wata jahannama kun gane misali abinda zan kama na misali ita jahannama ya ce akan mutum tsakiyar wata jahannam menene misalin fadinta sannan ka zo ka kwatanta ina ne an ka kai an kai tsakiya kuma haka bane inda za ka gane jahannaman nan ta kai makura wajen girma da yawa hadisin da manzo Allah yake ce ayu ta bi jahannama yawmal qiyamah ranar kiyama za a zo da wutar jahannama walaha saba'una alf zimam tana da marika linzami dubu saba'in wa fi kulli zimamin saba'una alf malak a kowane zimam akwai mala'ika dubu saba'in suna rike da shi mala'ika dubu saba'in in ma sun kalaya kowa ya samu wani rikawa inda sun ka rika ya faɗi zai kasance to dubu saba'in har dubu saba'in suna azzagai suna rike da wuta amma da haka manzo Allah ya ce tana fiskar su suna fiskar ta ya zamu kamanta girman ta to kuma sai Allah ya ce khuzuhu ku kama shi fa'tiluhu ku ja shi da ƙarfi ila sawa'il jahim sai kun kai shi tsakiyar wuta ku sake shi ya isa bai isa ba thumma subbu fawqa rasihi min azabil hamim sannan ku zuba saman kansa shi wannan da ake ma azaba min azabil hamim daga ruwan zafi mai tsanani ana ku rinka ɗauko ruwan tafasasshen ruwan zafi kuna rinka zuba ba ku kula da kyau me yasa ba a ce su rinka ɗauko wuta suna zuba masa ba saboda ruwan zafi Allah ne ɗaya sun zafin da yake cikin su ku duba ku ga idan mai ya tafasa in ya ƙona mutum shigarai yake kama zuciya sai Allah ce to a rinka ɗebo ruwan ana zuwa mai saman kai na ɗai gashi a ɗaure na biyu wata jan shi aka yi na uku tsakan wata aka kai shi na hudu an ba shi abinci ya ce yana kona hanjin bai isa ba ana zuba mai ruwan zahi a saman kansa rayuwar kenan fa kuma babu mutuwa Allah ya ce in musubbu ku zuba fauka ra'asi a saman kansa min azabil hamim na daga azabar ruwa mai tsananin zafi zoko sai mala'iku su ce da shi ɗanɗane azaba innaka antal azizul karim kai magowaye ne mai karamci mana a duniya ai kana cewa ku ku adda komai duniya sai da ku wanda kuke so ku daga shi wanda ba kwa so ku karya shi ba haka kuke ganin ku a duniya ba to kai mai girma a duniya yau ɗanɗane sakamakonka inna hada lalle wannan azaba da kuka ana yi muku ma kuntum bihi tamtarun abinda kuka kasance kuna karetawa ne to yau gashi Allah ka kare mu yanzu mun je makoman wayanda suka kafirce ko ba haka bane wayanda suka bi Allah kuma ba ga makoman su akwai lokaci minti biyar shikenan yana isa mu karasa wannan ko kuma yana isa ko Allah ya mana jagora Allah ce innal muttaqina lalle wanda suka ji tsoron Allah wanda suka biya suka bi Allah suka ji tsoron shi suka aikata duk abin da yake so fi maqamin amin suna matsayi mai aminci maqam ai mawdi suna wurin zama amin amintacce ba wani abun kyama da yake tunkara su fi jannatin suna cikin aljanna gonaki wa uyun da kuma idanuwar ruwa suna gudana ko'ina. Yalwasu ne min sundusin suna saye da sundus, ɗan kace sundus shi ne dibashi, dibaje mai laushi kaya ne na sama, na kwalliya na ado, dibaje mai laushi shi ne sundus, to suna saye da shi, wa istabrak da kuma istabrak shi ne dibaje mai kaushi. shine galizu wanda yake yafi wancan karfi mutaqabilina suna menene suna kallon junansu a cikin gidan aljanna gidan aljanna ba a baiwa juna baya kowa yana kallon wani ne na ana sa nuna ma kayan alfarma da yan aljanna za su sa ishara ga cewa kar ka damu da nan duniya ba ka sa bajan ba ka sa babbar shadda kai dai kullum tc kullum yan jallabiya kullum yan hula ba shi ne makasuri ba in ka samu ka sa in baka samu ba kai haƙuri akwai ranar da za ka sa kayan alfarma inda babu ƙura ba a zufa ba a aikin komai aljanna kenan Allah kan malam za ka ga ado ustaz ni ma wani ado ce malam kana ce wala ni ne la kai mu aljanna Allah mun roke ka ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna kunci mutaqabilina suna huskantar junansu Allah subhanahu wataala yake cewa kazalika kamar haka ne dai kamar yadda muka samu su kayan kwarai bazawwajnahum bihurin in muka aurar da su da mataye wa'inda suke suna da yalwan idanuwa hurun in mana bi hurun in ko ai wasi'atil a'yun masu idanuwa wadatattu kaga mace da ido kamar na abin nan kun san bindis ba san bindis ba ko bindis wani dan kwano na inda ne sai ga yana ƙauye ko yana a albota ko to mu din wani ne idan mutum sai ce ci idan shi kawo bindis sun kare kenan sai can ka gansu haka ina ka zo neman aure sai ka ga idan mace can cikin kware hayo la ka canza ga nemi wata mana dan ko a aljanna ba mai mace ba mace ta garba ce mace dai mai jan hankalin namiji shine wadda idanuwa sun fito mata ga sunan sun dau kwalli ga ta masha Allah Allah ne ya gara sifar mata aljanna kenan za ka ga mata masu yalwan idanuwa idanuwa baƙi ta in ka kalli mace sai ka shekara goma ma baka juya ba kana nan kana kallon ta kun san na aljanna in ya zo za mu zo tarihin aljanna an ka za kan ka shiga da kai aljanna sai a turo yan mata biyu a ce ka zaɓi guda ustaz ka kalli wannan ka kalli wannan ka ce kai wannan za ka ɗauka sai wannan ta kalle ka sai ka ce a'a kai wannan ka ɗauka ka kalla ka kalla ka ce ka dai ƙara zaɓa in ka kalli wannan ka ce a wannan ta yi sai wannan ta kalle ka sai ka ce a kai wannan ka ɗauka Allah ce to ku ɗaukai ku yi aljanna da shi sai a raka ka a tai aljanna shi ke na rayuwa kenan ba ba ka san wannan ne an ce ayyama Allah sai ka ce wahala ai dole sai an sha wahala a cin aljanna wa alaikum salam wannan bayani za mu zo magana a kan shi yake cewa don mene ne? me ce da yan aljanna ana hada shi da mata saba'in to ai ya danganta da wani irin aiki yanzu aljanna ustazu matan da za a bashi ya zama ɗaya da matan da za a ba wani ai wani akwai bambanci akwai abubuwan da za a ƙa'ida a ce kwa za a bashi mata biyu amma sai a ga wanga ya cancanta a ƙara mai sai a ƙara masa wanga ya cancanta a ƙara mai sai a ƙara masa aljanna komai a wadace ne Allah da ya kai mu kuma kun san aljanna matan aljanna ba irin matan duniya bane yanzu macen duniya idan ka kusance ta da sahi ka kusance ta yan anjima ka kusance ta da marece ka kusance ta yan anjima ka kusance ta da dare sai ku ji ba ku ma son ku ga juna kowa ya gaji kun gane misali banda na aljanna aljanna ba haka na aka yi ba sanda ka kusanci da mace in za ku shekara goma a tare kuna kwance sai dai duk motsawa ka ji kana ƙara sha'awa ta ita mata tana ƙara sha'awa ka kun gane misali Allah da ya kai mu aljanna kun san wani da ya aure wani ustaz sai yi ma ya yi ma'amari ya dabara ya ce to kin ga an ce daren harko idan mace tabbari mijinta suka yi kwanci aure to duk kwanciya kamar sun kashe kahirai ne a filin yaƙi ta ce to ta aminta shi kenan an jima an ka kashe kahirai an jima an ka kashe wasu yanzu shi takan shi kak ya kwanta sai ce tashi mu kara gashi wasu an gaje ya ce to gobe mu kashi suwa a bar su haka ne to banda banda aljanna aljanna babu gajiya babu gajiya aljanna Allah da ya kama aljanna Allah yake cewa ya da'una fiha bi kulli fakihatin aminin ko ya da ƙone fiya za su rika kira a cikin aljanna bi kulle fakiyatin da kowane irin kamamari aminin suna cikin aminci mana suna kira yan aiki cewa a kawo musu kamamari da aljanna idan ka duba za ka zo kana zaune kana buƙatar kayan marmari da duk abin da ka ci idan ka tsinko ɗan mangoro a aljanna kana tsinko shi za ka ga wani ya hito a nan tun da za ka ce wannan wannan da ka tsinko in ka ɗanɗana shi daɗin shi ba irin wanda ka gama shi ba ne shi ma da ka tsinko shi wani ne zai zo su duk abin da a cikin gidan aljanna bai ragewa bai karewa haka yake kana ci yana dawowa ne kana ci yana kamar da yanzu in kana gem an gane gem ko mina ka ce shi juye wannan yan ka ce carry over yana dawowa sabo ne ko ba haka bane to haka ma aljanna kayi kwamon ɗin talam dubu an kawo mana abinci kana can yawa sai ka waga sai ga kamar babu abin da ka taɓa ya koma yadda yake babu su ƙare Allah ne ke ikon shi Allah yake ce la ya zo ko na fi halmaut kuma ba za su sake ɗanɗana mutuwa ba a aljanna bayan sun mutu illal mauta tal'ula sai dai wannan mutuwa da suka yi na farko wa waqahum azabal jahim Allah ya kare su daga azaban wuta fadlan min rabbik wannan falala ne da kyautatawa daga wurin ubangijinka dalika huwa al-fawzul azim wannan shine dace mafi girma ka ganka cikin gidan aljanna to babu rabon da ya kai wannan in fa inna ma yassarnahu bi lisanika ko Allah ce haƙiƙa mun sauwake wannan alƙur'ani mun sauwake shi ne da muka saukar da shi da yarenka da larabci mun yi haka ne la'allahum yatadakkaruna dan su wa'asu kun ga akwai rin tausayi ga Allah da ni'ima ga Allah mutanen manzon Allah larabawa ne ko ba haka bane dan su yi saukin fahimtar Qur'ani sai aka saukar da shi da yare na larabci amma masu rabo sun rabauta wayanda ba su da rabo sun lalace inda za ka ɗauka wannan misali kana ganin ƙur'ani da da hausa an ka saukar da shi bahaushe nawa ne suka iya karanta da ƙur'ani ba ka majin takaici sai inda za ka tarar da hausawa ƙur'anin da an ka fassara da hausa wani bai ma taɓa buɗa shi ba don bai da ma'alaka ba matsalar shi ta ba shi wani kun gane hausana kinan ƙul'ani sabkar da shi da yare na larabci falala ne na Allah ga mutanen manzon Allah amma masu yadda su karɓa suna da yawa ko 'yan kaɗan ne to a yadda 'yan kaɗan daga cikin wa'incin suka yi imani haka ma yanzu 'yan kaɗan daga cikin kowane yare wanda ba balarabe wani za ga sun kama alkur'ani hannu biyu amma sauran mafi yawancin mutane ba sa ganewa ba sa ga ɗaukar kwanu yau ƙur'ani ko da hausa an ka sauka da shi akwai bawashin da in ka ce shi nuna ma inda fata ta kibe ya nuna ma dan bai karanta shi bai karanta shi ashe ka ganka cikin masu yi ƙur'ani hidima sai ka gode ma Allah Allah subhanahu wataala yake cewa fartaqib nan da ko fa inna ma yassarnahu bi lisanika yadda lamarin yake yassarnahu bi lisanika mun sawwake hu da mi yana kowa ne zuwa alqur'ani mun sawwake alqur'ani ne da muka saukar da shi bi lisanika da yarenka na larabci la'allahum yatadhakkaruna don su wa'astu su bi su yi imani da abin da ka zo da shi amma sun kafirce ba su bi ba da yawan su fartaqib to ka saurari nasarar da zamu zo ma da shi innahum murtaqibuna ai su ma suna nan suna jiran hallakan da zai same ka to Allah ya ce ba za ka hallaka ba su dai da ba su imani ba ka jira ka ga yadda makomarsu za ta kasance Allah madaukin sarki ya samu dace inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك